لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم
Allah yake cewa in furu khifafan wasu kala ku fita kuna khifafin ma'ana kuna marasa nauyi a halin bukku da komai wasu kalan ko kuma a kuna da nauyi kuna da komai wakila akuya'a wa du'afa'a ku fita kuna cikin halin karfi ko kuna cikin halin rauni ko ku kuna nishadi ko ku kuna cikin halin rashin nishadi ko kuma kuna mawadata shine su kalan din ko kuma fuqara'u kuna cikin halin babu ma'ana dai a cikin kowane hali ku fita to amma an sani wannan an yi nusuhar wannan ayar da laysa al-dha'afa'i na'am wajahidu Allah ya ce ku yi yaƙi ku ji ku jihadi bi amwalukum da dukiyoyinku wa anfusikum da kuma kawunan ku fi sabilillahi a cikin ɗaukaka addinin Allah zalikum wannan ku fita ku yi jihadi a cikin kowane hali ku yi jihadi da dukiyoyinku da kawunan ku khairul lakum Allah ya ce shi ya fi alheri gare ku in kuntum ta'lamun in dai kun san haka cewa wannan alheri ne gare ku dan haka fakkunun jiki gurin fita yaki ku taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون لله لو استطعنا لخرجنا معكم يخرجون أنفسهم والله أعلم إنهم لكاذبون Allah ya ce laukana araban da a ce abin da ka kirawo su zuwa gare shi ya rasulallahi shine su fito a zo a fita yaƙi da a ce wani ɗan tarkace ne na duniya za a samu ƙariban wanda yake makusanci wanda yake mai saukin samu wa safaran ƙasidan da kuma wata tafiya wadda take matsakaiciya lattaba uka wallahi da sai su bi ka domin neman ganima da sun san inda to inda aka nufa ta buka ne ta buka akwai nisa gashi kuma lokaci ne cikin tsanani za a fita shi sa ake ce masa jinshul usurati ya ce walakin ba'udata alaihim shuqqa zangon ne musu nisa zangon da za a je wajen yi musu nisa don haka ne suke yin sabani a cikin fita wasa ya halifuna billahi da sannu za su dinga rantsuwa ga Allah lawusta ɗana laharajina ma'akun wallahi da mun samu dama mu ma za mu fita tare da ku wai sai za su da sani za ce uzuri ne wai uzuri ne ya hana su fita wannan kuwa tun ta sauka ne kamun jiyowa shugaba sallallahu alaihi wasallama daga tabuka ubangiji yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari cewa da sannu za su suna da za su dinga fara haka su dinga cewa lawusta ɗana laharajina ma'akun ai mu ma da mun sami iko da mun tafi tare da ku yuhlikuna anfusahum Allah ya ce suna halakar da kawunan sa ne kawunan su ne saboda rantsaran da suke yi wallahu ya'lam innahum lakazibun ubangiji kuma ya sani haƙiƙa su munafiqan nan a cikin duk abin da suke faɗa lakazibuna lalle maƙaryata ne
عفى الله عنك بما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين kafan babu anka shine abin da alƙali iri ya kawo fuskokinsa da yawa akan akwai ta'azimi ga halarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan waje yake cewa aslaha kallahu ko kuma afa kallahu ya rasulullah ubangiji ubangiji a cikin da- a cikin izinin da kai musu wajen fita ubangiji ba ubangiji ba zai rike ka da komai ba ubangiji baya rika ka da laifi ko kuma aslaha kallahu Allah ya gyara lamarinka ko kuma afa kallahu Allah ya hutar da kai lima azinta lahum me isa kai musu izini a cikin rashin fita sun zo sun tambayi izini ya rasulullah suna da izini manzan Allah ya musu izini da ba karbu da su ba hatta ya bayyana lakan lazina sadaku har sai waɗanda suka yi gaskiya suka gasgata suka yi gaskiya cikin imanin sun sun bayyana gare ka wata alamal kazibin kuma ka san wanda suke masu karna masu ƙarya fihi a cikinsa don koda amma ba a yi musu izinin ba idan suka fito ba zuwa yakin za su yi ba dama ba sa son fita din ba sa son fita saboda akwai munafunci a tare da su shi isa ita wannan sura ana ki daga cikin surunta akwai fadiha wato mu kunyace munafukai da ana tare da su ana sallah da su za a yi komai da su za a yi jihadi da su amma duk ƙarya suke to wannan sura da ta sako suratul tauba da ta zo kuma sai ta kwaye asirin munafakai duk sai aka finci su aka finci inda suka sa gaba ashe duk ƙarya suke ba wa musulunci suke yi da gaskiya ba na'am لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين
la yastazinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah yace wa'annan da suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira ba za su nemi izininka ba a cikin jinkiri ga barin fita ga zuwa yaƙi wannan ba za su nemi izini ba ayyu jahidu su nemi izini ga barin fita su je su yaƙi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma kawunansu wallahu Allah alimun bil muttaqin masani ne ga masu tsoron sa
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيهم يترددون
inna ma yastaziruka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir dahir dai wa'annan da basu yi imani da Allah ba basu yi imani da ranar lahira ba su ne suke neman izininka a cikin zama ga barin fita wartabat qulubuhum ai shakkat qulubuhum Allah ya ce kuma zuciyoyinsu ta yi raurawa a cikin sha'anin addini zuciyoyinsu ba ta sami istiqama a cikin addini ba fahim fi raibihim ya taraddadu su suna kaiwa da komowa ne fi raibihim a cikin kokwantansu ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله جهادهم فكفرهم فإن يقعدوا مع الخالدين walau aradul khuruj da a ce sun nufi fita tare da kai ya rasulullahi la addu lahu uddatin da sun yi tanadi domin fita din da sai su yi tanadi walakin kare hallahun da asamu sai dai cewa ubangiji ya ki fitar tasu ubangiji bai nufi fitar tasu ba fasabbatahum sai Allah ya dakirar da su wakila aka ce da su uqdu ma alqaidi ku zauna tare da wanda suke masu zama a gida su ne mata da yara ƙanana da marasa lafiya haka Allah ya kaddara mu sai ku zauna tare da su haka suka zauna a Madina babu kowa shine kaga su suka abu wanda za mu zo maganar su gaba da yake cewa yace in na fito hankali na ya tashi yace in na fito daga a cikin Madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita Tabuka da in ga yara ƙanana sai dai in ga mata sai dai in ga munafukai su kenan yace wannan abin ya tayan min da hankali sai munafukai kawai wanda suka zo suka nemi uzuri gurin manzon Allah kuma uzuri na ƙarya kuma suka ki fita din
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولعوضوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Allah ya ce lauhara jufikun da a ce sun fita tare da kuɗin ma ubangiji anan yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce sun fita tare da ku ma ba dukun illa habala ai ba abin da za su ƙara muku in ba barna ba in ma sun fita din barna za su ƙara barna za su aiwatar kai eh, za su bab- za su sabbaba barna ne kaga ai ragowar yakin da aka fita a yakin idan sun fita ba abin da suke haifarwa in ba barna ba da kuma rauni da suke jefawa a cikin zuciyar musulmai kaga da aka tafi uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tafi uhudu da wajen kimanin musulmai mutum dubu daya amma a hanya sai shi abdullahi bin ubayy bin salul kaga sai da ya dawo da mutum 300 wanda har ya- ya- ya jefi yar- ya jefa rauni a zuciyoyin wasu wasu wasu shashi daga sabon manzo Allah kun fita ku ku dubu mutum 300 sun dawo dole za su ɗan rage muku ƙarfin gwiwa wanda kaga su banu salamata har sun yi nufin su ma su dawo kuma ubangiji ya taimake su Allah ya riske su da faralarsa idan muka idan muka duba kaga gazuwa wadda aka fita ta gazuwatul muraisi'i shi ma da aka fito wannan gazuwa an fi- su ma munafukan an fita da su amma a fitar ba abin da suka kara in ba barna da suka da suka da suka dinga sabbabawa ba kaga da aka dawo da irin abin da ya faru ne kage da aka wuce da Aisha kaga duk a wannan gazuwan ne shi kuma Abdullahi bin Ubay bin Sululin da shi aka fito wannan gazawar kaga abin da ya sabbaba a cikin wannan fitar kenan ya zo dinga yada jita-jita dinga yada jita-jita a cikin wannan fita din to duk inda za a je inda munafukan in dai da munafukai ba abin da suke sabbabawa in ba barna ba shi yasa Allah ya ce law kharaju fikum ma badukum illa habala inda sun fita tare da ku din ma ba abin da za su dada muku illa habala in ba barna ba wala awdaqu khilalakum da kuma sai su dinga yin gaggawa a tsakaninku da annamimanci za su ta kaiwa da kawowa ne kawai da annamimanci kaga abu ne domin haka suka dinga yi kenan wannan ya je ya ce wannan kaza wannan wanda kuma da aka zo wannan fashewar da aka yi su munafukan su suka fara yi baya daman sun shirya haka da suka yi baya wanda kuma shi kuma mumini bai wani bai sani ba idan ya ga yan uwansa sun yi baya shi ma sai ya nufin zai biyo su dan haka duk inda aka je su munafikan ba abin da suke sabbabawa in ba barna ba yabgu yabguna kumul fitnata Allah ya ce suna neman fitina ne gare ku ba abin da suke nema in banda fitina ta hanyar jefa gaba tsakaninku da kuma yin annamiminci a tsakaninku su hada wannan da wannan su hada wannan da wannan su ta munafunci su yi kokari su ga an an an hura wata wuta wadda za ta kawo tashin hankali wa fikum samma'una lahum Allah ya ce a cikin ku akwai masu sauraro gare su irin abin da suke faɗa wallahu Allah alimun bizzalimin masani ne da azzalimai
لقد ابتغوا الفتية من قبل وقلبوا فلم يجنوها حتى جاء الحق وجاء أمر الله وهم كارهون laƙadib ta ga fitinata Allah ya ce sun nemi fitina tare da kai ya rasulallahi mun kabala tun kafin nan tun farkon zuwan ka madina ai daman tun farkon zuwa madina su wa'annan munafukai ba abin da su ko- suke kokari su hura a madina in ba in ba fitina ba kaga a farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madina akwai sa'ad bin ubada yana daga cikin shugaba na hazraj yi rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya tafi can ungosu banu sa'ida ya- ya je ya duba shi wannan tun kafin ayyakin badar ne shugaba sallallahu alaihi wasallam akan hanyarsa yana kan wani jaki alaihi salatu wassalam sai ya shuɗe da wasu jama'a na musulmai lokacin ba a hada ba a hana muwalaci tsakanin su musulmai da wanda ba musulmai ba duk ana tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shuɗe a wani majalisi da musulmai a wajen akwai kuma munafakai a wajen tunda su munafakan ai ba fahimta su aka yi ba a ciki akwai abdul abdul ah, ibn rawaha akwai shi wannan ra'asul munafiqin abdullahi bin ubayy da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce ta wadan sai shi abdullahi bin ubayyin wai sai ya toshe hancinsa uzu billahi uzu billahi uzu billahi mun karanta ya cikin bukhari ko yawa sai ya toshe hancinsa wai sai yake cewa wai kada wai kamar najasar wannan dabbar ta zo ta yi wannan ɗin ya faɗa rashin ladabi ga janabin manzan Allah wai kuma duk an zo an taya mana da ƙura a waje haka ya faɗa ka ji munafiki da ya ga haka sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tsaya shugaba sai fara karanta musu alƙur'ani yana kiransu zuwa ga Allah shi wannan la'anannan Allah abdullahi bin ubayyin wasu yake cewa ya faɗi magana ta rashin ladabi wai dacewa duk wanda yake son wannan karatun an zo gida ai masa wai amma su ba za a zo a nan ai musu ba sai ibn rawaha ce tashi ya ce ya rasulullahi karanto mana mu muna su a karanta mana alqur'ani a karanta mana alqur'ani to har wajen aka nemi a yi dan sa'in sa tsakanin su munafikai da kuma wanda suka sahabbai irin su ibn rawahata daga nan shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya wuce ya tafi nan gidan sa'ad bin ubada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji gidan sa'ad bin ubada sai manzo Allah yake cewa sa'adu ya rasul yake cewa sa'adu yanzu baka ji abin da abul hubad ya faɗa ba shine alkunyar abdullahi bin ubayy sai sa'ad bin ubada sai yake ce ya rasulullahi ai masa afuwa yace kafin shigowar shugaba madina mutanen yace mutanen wannan gari sun haɗu ne akan cewa za su shugabantar da abdullahi bin ubayyi ya zama shine shugaba a wannan gari duk an haɗa an haɗa kai cewa yanzu abdullahi bin ubayyin a wannan gari shine shugaba za a dinga komai da maganarsa komai sai da izininsa za a dinga zartar da shi ce ya rasulullah kuma sai ga ka ka zo mana sai gaskiya ta zo mana dan haka zuwanka ya rasulullah sai ya ce fasharika wannan sai sa ya makara sai fushi sai hassada ya ce ya rasulullah shi sa ka ga yin irin wannan abin da yake yi to shi sa Allah ya ce laqad tagawul fitnata min qablu ai tun kafin nan tun farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina suke neman fitina gare ka kaga wannan tun farkon zuwa Madina ne tun kan a tafi Badar suke ta shirya wannan abu suke ta kulle kulle suke ta kulle kulle to amma Allah ne lamarin Allah ne addini lamarin Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin Allah ne wanda yace je za da manzon Allah to ya ja da Allah ne wanda Allah ba shi halice ka ba to kuma ga bawansa musoyinsa sirrinsa ya zo kuma ka ce kai jayiya da wannan kai ma ka san ba za ka kai ba wa qallabu lakal umura kuma sun jujjuya lamurka gare ka ma'ana ba yadda ba su kai ba cikin kulla kaiji ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su shirya wannan su shirya wannan su shirya wannan su shirya wannan amma duk abin da suka shirya ubangiji sai ya isar da wannan abu hatta ja alhaqu har gaskiya ta zo shine nasara har nasara ta zo kuma gashi lokacin da ita wannan sura ta sauka ta tauba aka zo aka fito da asirinsu Allah ya kunyata su Allah ya tafi da su hatta ja alhaqu har nasara ta zo wa zahara amrullah kuma lamarin Allah ya rinjaye ya bayyana shine addinin musulunci wa hum karuhun a halin su suna kin hakan a gaban su suna idin Allah kuma zo ya bajja lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za su dawo yanzu da sun yi kallo eh a ce ana mutuwa a dawo su wayannan munafikan su je yanzu Madina su gani babu sauran kafirci a madina in ka je maka babu sauran kafirci da sun yi kallo allah ya shimfiɗa addini kuma ba ma a nan ba a duk duniya ma eh allah ya shimfiɗa addini ko ina ragowar munafukan na yanzu irin wanda suke burbushin su ne yanzu su ma suna gani suna gani ana addinin a gidajensu amma ba yadda za su da su yahudawan da su kafiran duk suna gani ana addini kuma duk dabarunsu ba yadda za su yi addini da'imin shine a sama wannan addini kuma shine a ƙasa na'am ومنهم من يقول لي ولا تفتني على ذي فتنة فقطير وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم daga cikin su dai su munafikai mai yaqulu akwai wanda yake cewa izanni wa ya rasulullahi yazo gurin shugaba ke ce shugaba wai ai masa izini cikin rashin fita ga yaƙi wala taftinni wai kada a fitine shi kada ka a fitine ni shine jaddu bin qaisin yawa bacin an zo an ce a zo a fita wasu yake cewa wai wai inni mugramun bin nisa'i wasu yake cewa wai shi an jarrabe shi da mata wai yana shayin yanzu idan ya fita wannan yaƙi ya je ya ga matan banul asfari su ne turawa wai idan ya je ga matan turawa wai ba zai iya haƙuri da su ba zai fitinu an ce abu a fito kuma yake faɗa haka wai shi yayi shi an jarrabe shi da mata shi yasa wai shi ba zai fita ba shine jaddabe na kaisin wanda yake munafiki wanda shine duk fa da su ana tare da su a cikin Madina da su za a yi sallah da su za a yi komai shi wannan jaddabe na kaisin din shine sanda aka yi shugaba sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a nan hudaybiya to shi ma yana wajen da aka zo ana mubaya da manzon Allah sai ya ɓuya a bayan taguwarsa ya kunu na min ba'adi ya wadda ahaduhum laura ani da ahalihi wa malihi manzon Allah yake cewa yace mutanen da suka fi tsananin sona yace wasu mutane ne da za su zo a bayana ɗayansu yana buri laura ani da ahalihi wa malihi ina ma da zai ganni ko da so ne zai iya ba da dukiyarsa da 'ya'yansa da duk abin da ya mallaka zai iya ba da shi fansa a kan ya ga manzan Allah ko da so ne ala Allah ya ce na'am ku saurara filfitar ba ya ce wala tabtin ni ba kada a jarrabe shi to ala filfitar ta sabadu su sun fada filfitinata a cikin fitinar su ne suka fada cikin fitina saboda rashin fita su bi manzon Allah wa inna jahannama haqiqa jahannama la muhibatun bil kafirin me kewayewa ce da kafirai saboda haka basu da mabauda gabar wutar jahannama direct sun nufi wuta dan ka kaucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to direct wuta kakkanu fa shi yasa kaga hadisin ibnu majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zani yace hadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddan yi wani dogon zane a gefensa kuma sai wani gajeren zane guda biyu a wata ruwaya kuma ya zo hududan yi wani zanunnuka manzo Allah ce hada surati mustaqima wannan shine tafarki wanda yake miƙaƙe wa hada surati rabbika mustaqima yawa wannan kuma sune subulu saboda wannan miƙaƙƙen tafarkin shine manzon Allah manzo Allah ihdinas siratal mustaqim manzo Allah shine tafarki wanda yake miƙaƙƙe in ga kaucewa manzon Allah to kuma wuta ba a fada in dai an kaucewa manzon Allah to wuta ba a fada an shiga kuma cikin azabar Allah an shiga cikin fushin ubangiji amma in ana son hanya ta gaskiya to a tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am
إن تريدك حسنة تضلهم وإن تدرك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون إن تصبك حسنة idan wani kyakkyawa ya same ka kamar ko nasara aka je yaƙi aka je aka yi nasara ko ganima ta suɓuhun wannan sai munanta musu sai da su munafukan da su suna ta ɓacin rai suna ta kunci in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yaƙi an je an yi nasara wannan fa abin ya dinga bata musu kenan shi yasa kada mutum ya zama yana halin munafikai dan uwanka musulmi Allah ya masa wata baiwa kuma ka zo kana kunci kana bata rai a'a idan kai haka kai halin munafikai wani dan uwanka musulmi to Allah ba shine yadda yake yadda ya ga dama ba Allah shine yake fifita wanda ya ga dama yanzu jiya a karatunmu jiya muka yi zancen watanni masu alfarma ubangiji ya yi watanni kwaya goma sha biyu sai ya ce min ha arba a tuhurum daga cikin wa'annan watannin akwai kwaya hudu wanda suke masu alfarma haka allah ya so sai ya ware wasu watan watanni ai duk rana rana ce amma ubangiji sai ya ware wasu watanni kwaya hudu sai ya ce wa'annan masu alfarma ce na girmama wa'annan watanni a ranaku ma ubangiji sai fifita ranar juma'a duk rana ce a yi amma ubangiji ganin dama ya sai fifita ranar juma'a a cikin darare ubangiji sai fifita wani daren akan wani dare a cikin ranar juma'ar ya mun karanta a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata sa'a a cikin juma'a mutum ba zai dace ba yana roƙon Allah face ubangiji ya amsa masa sai Allah ya ware wata sa'a ubangiji sai fifita ta a cikin mutane ubangiji sai wasu fi wasu farko sai ya zaɓi shugaba sallallahu alaihi wasallam babu kamar manzon Allah duk duniya da lahira babu kamar annabi komai yana kasan annabi fauƙaƙa Allahu wal baraya wa ra'u haka na bahari ya ce ya rasulullah Allah ne kaɗai a gabanka wal baraya wa ra'u kowa kuma yana ƙasan ka ya rasulullah daga ba ubangiji sai ya ma'aika ya zama babu kamar ma'aika sai annaba ubangiji ya fifita su haka Allah ya ga dama ya ce waɗannan su ne annaba ne daga nan ubangiji kuma sai ya zaɓi sahabban manzon Allah ya zaɓi wannan al'umma ma kai akan al'umma ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nasi haka Allah ya ga dama ya fifita wannan al'umma akan waccan al'umma a ciki kuma ya fifita sahabban manzon Allah ya fifita wani akan wani ya fifita wani to kada ka ga ubangiji ya bawa wani bawansa wata daraja ko wani fifiko wanda bai baka ba kai halin munafakai kai kuma ka tsaya kana kunci kana jin haushi akan me Allah zai wannan in kai haka ka yi halin munafukai irin abin da aka wancan munafukan kai ma shi zai same ka man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu idan kai kama da mutane to kai ma kana daga cikin su in tusibik sibika hasanatun idan wani kyakkyawa ya same ka tasuhum wannan sai munan ta musu sai kaga ba sa su shi yasa ba a san hasada don hassada ce take gado wannan abu hassada ce take sa in kaga mutum da wata baiwa ko wata falla sai ka dinga jin haushi ba a san hassada Allah ka raba mu da hassada manzo Allah yana cewa la hasad la hasada illa fi sanataini ba a yin hassada ko ku kishi sai a cikin abubuwa kwaya biyu rajulan atahu Allahul mulka rajulan atahu Allahul ilma mutumin da Allah ya bashi ilimi ko atahu Allahul hikmata mutumin da Allah ya bashi hikima to wannan sai kai buri ina ma ni ma in sami irin wannan hikima in dinga amfani da ita ko ko mutumin da Allah ya ba shi dukiya yana sarrafa ta gurin hanyoyi masu kyau kai ma kai burin ina ma Allah ya baka haka amma kai wannan ya bakanta ma in ka ya bakanta ma ka zama hasiri idan kuma kai burin wannan ni'imar ta tafi ko ya mutu ko in ciwo ya same shi to wannan ka zama hasiri ya zama kana rigima da Allah kenan wa in tusibka musibatun idan kuma wani tsanani ya same ka kamar aka fito wani yaƙi kamar yadda abin da ya faru a uhudu aka je aka samu wani abu na imtihani ya kulu kar a hazina amrana ai da mun mun riki lamarin mu haka suke cewa shi sa da ban ban fita ba wai shi sa da mun basu fita ba min kabalocin kafin faruwar wannan abu waye tawallau sai su juwa wa hum farihuun suna farin ciki haka suke yi daga sanda shugaba ya fita ta buka shi kenan a madina aka dinga yayatawa dai an samu an kam an garu an gamfa da matsala an ka da aka suka dinga yayatawa a cikin madina suna ta yayata abubuwa na rashin alkhairi na'am Kul faɗa musu ya rasulallah zai yusibana ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da ubangiji ya wajabta mana ubangiji ya kaddara zai same mu yawwa in kaga wani abu ya same mu to daman ubangiji ya kaddara mana wannan shine sufanci duk abin da ka gani kai itikadi a zuciyarka haka Allah ya kaddara abin haka Allah ya kaddara in kaga wani abu ya same ka Allah ne ya kaddara in kaga wani abu ya samu wani bawa Allah ne kullu yusibana illa ma kataballahu lana ba abin da zai same mu sai abin da ubangiji ya wajabta gare mu zai same mu huwa maulana ubangiji shine majibincin mu shine mai taimakon mu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun su kuma mu'minai ga Allah ne suke dogara قل هل تربصنا إلا الإحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل هل kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ka gaya musu ai ba abin da kuke dako gare mu sai ɗayan kyawawa guda biyu yawwa ɗayan kyawawa ɗayan akiba guda biyu kuke sauraro gare mu amma dai mi nasara ko kuma mi shahada abin da kuke gani ku ba nasara bane a gurin ku to mu in ya same mu ai nasara ne ita ce shahadar idan mun je an karkashe mu an mun tafi zuwa ga rahamar ubangiji ne ko shine abin da sai na Umar yake gayawa Abu Sufyana a Uhudu yake cewa qatalana fil jannati wa qatalakum fil nari mu qatalana mutattunmu mu sahabbai aljanna suka tafi ko kuma matattunku sun tafi wuta wani hannu na tarabbasu bikum don haka mu ko muna dakon an yi sibu kuma lahu bi azabin min indi abinda muke dako gare ku ubangiji ya same ku da azaba daga gurinsa au bi aidina ko kuma azaba a hannunmu ubangiji ya izini mu yaƙe ku kuma mu zo mu karkashe su mu rinjaye a kanku fata rabbasu Allah ya ce ku yi dako ku yi dako ku yi dakon haka inna makun mutaraddisu mu ma masu dako ne tare da ku akwai shi wannan munafikin jaddu na kaisin da ya zo gurin shugaba shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai ai masa izini zai zauna shi ba zai fita ba yana da uzuri wai dan haka a masa izini yake cewa rasulullah ga dukiya ta wani ga dukiya sannan zai bada ita gaba daya to sai Allah ya ce kul a gaya musu an fi ku kuciyar kuciyar a cikin da'ar Allah ɗau'an a halin bi kuna masu bi au farahan ko kuma kuna a cikin dole lan yi taqabbala minkum ba za a karba daga gare ku ba kuma kun ciyar din ba za a karba daga gare ku ba innakum kuntum qauman fasiqin saboda ai ku kasancewa ku mutane ne wanda suke fasikai duk yadda ku shi kafiri duk alherin da ya ubangiji ba zai karba ba yazo yi ta ciyarwar ya sadakar ya ta zakkar damun baya zakka duk abin da zai ubangiji ba zai karba ba saboda ai fasiki ne kafiri ne sharadin karba abu sai da imani tukunna na'am
وما منعني أن تؤمن تراضيهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ba abin da ya hana a karfi ciyarwarsu daga gare su illa annahum sai dai cewa su sun kafirce wa Allah ne sun yi kafirci da Allah kuma sun kafirce ga shugaba sallallahu alaihi wasallam wala ya tuna salata haka nan ba sa zuwan wa sallah illa wa hum kusala sai dai suna cikin kasala haka suke zuwa gurin sallah cikin kasala ba sa son zuwa gurin sallah wala yunfiquna illa hum karihun ba sa ciyarwa facewa su suna masu suna masu kin ciyarwar ko da kaga kafare sun ciyar akwai wata manufa amma akwai kafiri ba zai zo ya taimaka ma ba kana musulmi eh walan tabi an kal yahud walan nasari hatta tattabi millatahum da yahudun nasara ba za su taba yadda da kai ba kana mai imani da manzon Allah in ka sun zo suna ba ku magunguna suna taimaka muku suna menene akwai wata illa kasa amma ba wai son ku suke ba wallahi kaga shi Allah ga mana su munafikan nan munafikan nan wala yunkuna illa hum karuhun ba sa ciyarwa facewa su suna kin ciyarwa dole ce ta sa suke suke ciyarwa yawa ba dan Allah suke ciyarwar ba na'am فلا تؤذن أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهر أنفسهم وهم كافرون فلا تؤجبك أموالهم kada dukiyoyinsu su kayatar da kai wala auladun ko ku ƴaƴayensu dukiyoyinsu da 'ya'yansu kada ya kayatar da kai wannan ba wani abu bane duk wannan istidraji ne abin da ubangiji ya musu kai ma yanzu abin da yake hannun kafare kada ya dinga kayatar da kai kada abin da yake hannun kafare hannun azzalume na dukiya na kyau na mata na abubuwa da alati na kayan abin hawa kada ya kayatar da kai inna ma yuridullahu li yu'adhibhum inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum da yadda dai ubangiji yana nufin ya azabtar da su ne da ita til hayatud dunya a nan rayuwar duniya wata haka an fusahun wahun ka an fusuhun wahun kafirun sannan rawukan su za ta fita wahun kafirun a halin suna kafirai inda rai zai fita yana kafiri me amfanin abin da aka tara ai ba shi da amfani
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وراهم منكم ولكنهم قوم يفرحون wa yahlifuna billahi za su dinga rantsuwa da Allah innahum laminkum cewa su suna tare da ku Allah ya ce wa ma hum minkum wallahi ba sa tare da ku su ba sa tare da ku walakin nahum qaumun yafraqu sai dai cewa su mutane ne da suke tsoro a aikata abin da aka aikata da mushrikai da su tsoron da suke yi kenan eh amma ba sa tare da ku an ce su munafikan nan sun kai wajen su su 300 ana tare da su na'am
لو يجدون ملجأ أو مرافقا مجتمعا لولوا إليه وهم يجمعون lau yajiduna malja'an da a ce za su samu wata mafaka au magaracin ko kuma su samu wasu mabauda au muddahalan ko kuma wata mushiga da za su shiga lawallau ilaihi da sai su juya zuwa gare shi wahum yajma'un suna gaggawa gurin shigarsa suna suna suna masu barinku na'am ومنهم يلمون بالصدقات فليعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخرون wa minhum daga cikin su wayannan munafikan ne man yalmuzuka fil fil sadaqati akwai wanda yake aibata ka a cikin rabon saraka wannan ita ma ta sauka ne akan su munafikan nan wasu kuma sun ce ta sauka ne akan shi wannan zulhuwai sara wanda lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam a nan jirana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raban ganima shi wannan zulhuwai sara sai ya zo sai yake ce wai shugaba idil wai sai yake cewa wai a yi adalci wai a yi adalci wai hazi hilkis mata ma ma uri da biha wajen hallahi haka yake faɗa wai wannan rabon ba a nufi Allah da shi ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna bai san cewa in manzon Allah ya rabu ba Allah ne yayi ai da manzon Allah yake ya Allah ne yayi wawa kafiri shi zurku wai tsara wai sai yake cewa ba a nufi Allah da wannan rabo ba manzo Allah yake cewa to idan ban yi adalci ba waye zai adalci daga cikin sahabbai su Khalid bin Walid suka zara takobi za su daukan su kace shi manzo Allah yace ku kyale shi inna min bi'di hadha manzo Allah yake cewa daga cikin tsakan wayannan akwai su mutane da za su fito ta haƙiruna salatakum ma'a salatihim daga cikin su akwai wasu jama'a da za su fito kuna wulaƙanta sallaku a kan sallarsu suna daga cikin jama'a sun fi ku iya sallah wasu ya makon ma'asiya milim manzala yake cewa za ku dinga wulaƙanta azuminku a kan azuminsu sun fi ku iya sallah sun fi ku iya azumi amma kuma duk munafukai ne yamurku da minaddini manzo Allah yake cewa za su dinga fita daga addini muruka sahan min ramiyati irin yadda kibiya take fita daga cikin dabba idan an harbe ta wannan hadisi ne na Imam Bukhari da Muslim karshen inganci kenan wan in an harbi dabba da kibiya kamar irin masu farauta kaga an harba harba saboda karfin harbin da kuma kibiyar idan ta shiga dabba ta fita idan ka je ka ɗauko ka ɗauko kibiyar sai ka ga babu jini ma a jiki saboda kan jinin ma ta bata fitta wuce manzo Allah ya ce to haka suke fita daga cikin addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin dabba za ka duba cikin wannan kyauran kyauran ya ce za ka dinga haka dinga ka dinga wata tamara filfuɗi sai ku dinga kokonto yaya wannan ma ta shiga dabba ko bata shiga ba ku duba cikin kyauran kibiyar amma ba sabaq alfarsa waddama ba za ku ga jini a jiki ba ba za ku ga wani abu na kazantar dabba a jikin shi wannan kibiyar ba manzala ya ce to suna nan za su fito a cikin dangin wa'annan mutane har a cikin abu a cikin abu a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah ya faɗi wani abu daga cikin kamanninsu wanda daga ciki jama'a sun fara fitowa tun zamanin sayyidina ali su ne hawarijawa dukkanin malamai sun yi tafaki akan waɗannan su ne hawarijawa sai kuma wanda ya irin hali irin halin su su ne hawarijawa suka fito suka yaƙi sayyidina ali suka fito na fito da sayyidina ali suna cewa la hukuma illa lillah ba wani hukunci sai na Allah mu gaskiya kawai ai mun hukunci da Allah wai sai na Ali suke gaya wa haka kuma ga su duk ɗan wuta ne dan a cikin hadisin musulmi na Allah yake cewa da zan haɗu da su sai ne musu kisa irin na adawa duk sai na karkashe su amma ko manzo Allah ya ce sun fi ku iya sallah sun fi ku iya azumi a cikin wata ruwayan ma waya kuluna min qawla khairul bariya da'imin akwai faɗan kyakkyawan zance ba abin da zaka ji a harshen su in ba zance wanda yake kyakkyawa ba faɗan alheri shine a harshen su amma manzo Allah ya ce sun fita daga cikin addini to duk jama'an huwa tsara ne to sai na aluku ya zo ya yaƙe su ya yaƙe su ya karkashe su eh a nan ƙasar Iraki suka fusu kuma ga su sun nuna suna sallah su hawa rijan kenan shine daga ciki kaga wannan sahabin Abu Barzatul Aslami akwai shashin yaki da suka fita a cikin karni na sahabbai shi Abu Barzatul Aslami ya rike dabbas yana yin sallah tana jan sai yana jan ta yana sallah amma bai saki dabbas ba daga cikin wayannan hawarijan sai wani hawarij ya ganshi sai ce da Allah kaga wannan sallan ma bai iya ba mutum yana sallah maimakon ya saki da dabbar ya nutsu ya hushuki hawariji ne abu da abubuwan ratul asirmi ya gama sallah ya kira shi yace zo nan zo zo zo yace na zauna da manzon Allah na yi yaƙi da manzon Allah su kaza su kaza wajen su hudu ko su biyar ko su shida yace na ga irin sauƙin manzon Allah a cikin addini na ga irin sauƙaƙawarsa a cikin addini in yadda kake so in yi idan kuma na yi dabba ta ta gudu fa ƙarshe kuma yanzu ina neman ta to su haka suke hawa rujawa shi ne kaga sai na ali kafin ya yaƙe su ya tura musu abdullahi bin abbas domin ya je musu ya faɗakar da su ya musu wa'azi ya musu gargaɗi sai na ali da abdullahi bin abbas amma ya ce da abdullahi bin abbas idan ka je kada ka ce za ka kama su da hujja da alƙur'ani saboda shi hujja da alƙur'ani wannan abu ne mai yana da wahala da gaske yawwa alkur'ani yana da fuskoki da yawa yace kada ka kama su da alkur'ani ka kama su da sunnan manzon Allah wannan ne zaka makuri munkiri sai abdullahi bin abbas ya ce to ai ni kuma na fi sanin kitabun lahi zan je din haka abdullahi bin abbas ya je karshe sai da aka yaƙe su aka karkashe su to suna daga cikin jama'a zulhu wai sara shine Allah ya ce daga cikin su manyan mizuka wanda yake aibata ka fi sadaka fi a cikin raban saraka fa in udu min ha idan aka ba su daga cikinta radu sai su yadda ana ba sun fi kowa sun kudi wa in lam yudau minha idan aba a ba su daga cikinta ba izahum yashadu sai gansu kuma suna yin fushi suna cikin fushi na'am wa lawallahu ma
ce wala wannan da a cewa su da a cewa su rabu ma a tehumullahu za su yi da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu da ma'aikinsa da a ce za su yi da abin da Allah da manzon Allah ya ba su kaga ashe abin da manzon Allah ya bayar Allah ne ya bayar tunda ai ba Allah za su gani ya ba su ba ku manzon Allah ne zai ba su sai Allah ya ce da a ce za su yadda su gamsu da abin da Allah da manzon Allah ya ba su wa qalu kuma su hasbunallahu ubangijinmu ya ishe mu sayuti na lahu min fadlihi da sannu ubangiji zai bamu daga fadalarsa wa rasuluhu da ma'aikinsa da ya fi musu alheri inna ila allahi rajibun ce kuma hakika mu masu kwadayi ne zuwa ga Allah jawabu law lakana khairan lahu jawabun mahzufi ne shi jawabu law din ma'ana da a ce za su yi haka lakana khairan lahum da ya fi alkhairi gare su ba su zo su dinga rashin ladabi ga jalibin manzon Allah ba na'am
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي القرى والغالين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم innama sadaqatu dahir dai zakkoki zakka abin sarrafawa ce lilfuqara'i ga talakawa a wannan ayar ubangiji ya ambaci mutum takwas wanda nan ne ake sarrafa zakka to sai ubangiji ya fara lilfuqara'i ga talakawa shine wanda bashi da abin da zai ishe shi na wannan rana shine fakiri to wannan za a sarrafa zakka zuwa gare shi wal masakini da kuma wanda suke masakinu sune almajirai shine kaga a can cikin hadisi manzo Allah yake cewa laysal miskinu man turuddu lukumatu miskini ba shine wanda zai zo na yace dan Allah dan taimaka min a bashi yazo ya zauna na dauki dan 100 ko 50 ko karo ko menene a bashi ba shine miskini ba miskini shine wanda bashi da abin da zai wadace shi bashi da abin da zai ci bashi da abin da zai sha amma saboda wadata ba zai iya zuwa ya roƙo ba amma mutane ba za su gane shi ba shine miskini kaga ai miskinan akwai muna da yawa ko suna da yawa miskina to za a ga mutum shar wani ma ga mota ga babar ga keke ga katon gida ga katon gida amma kowa ganin ne arziki yake masa mutane ba za su faɗi su gane ba shi da shi su zo su bayi sadaka ba to wannan shine muslimi to shi ma ana bashi zakka wal masakin sune almajiri wal amilina alaiha da wanda suke masu aiki akan ita zakkar shine kamar wanda sarki ko kwa hakimi zai tura ya je karbo zakka shi ma koda mai arziki ne ana bashi zakka wa qasimin da wanda yake mai raba zakkar wa katibin da wanda yake mai rubuta zakka in wani ya kawo zakka yana rubutawa ko kuma sa'i wanda hukuma za ta tura shi ya je ya dinga tattaro zakka ya je wannan ƙauye da can ana yin sa'i ko ban sani ba ko yanzu ƙauyuka suna yi ya je yana tattaro zakka to shi ma wannan ana ba shi zakka wa hashirin da kuma mai tara zakkar shi wannan ofis ɗinsa ake tara zakkar shi ne ma'ajin zakkar to shi ma wannan ana iya ba shi zakkar wal mu'allafatu qulubuhum da kuma wanda ake taro zuciyarsu domin su shiga musulunci su ma ana ba su zakka sai a ɗauki zakka a ba su don a janyo hankulan su zo shiga musulunci shine na ce yuslimu domin musulmin su musulunta aw yusbitu islamahum ko kuma musuluncin su ya tabbata kamar irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar mu'allafatu qulubuhum din nan ku kaga an ba su domin musuluncin su ya samu tabbata irin su safwanu su alƙamatu manzo Allah ya ce musu baiwa ya ce musu baiwa kuma har su suka karbi imani aw yuslimu nuzara'uhum ko kuma wanda suke kinin su musulunta wasu su gani cewa ana kyauta ce a kyauta ake kasan kuɗi ba abin da ba sawa yanzu yanzu nan da a ce nan wajen ana rabon kuɗi da tuni wajen na habbakin ciki su ka rasa masa kaɗin ki to in ka san cewa in ka ba da zakar za a musulunta ko mutum ɗaya ne to ka zo ka ba da zakar ko ba ya faɗa cikin hadisi ba da a ce la'an yumina laka rajulun wahidin a ce mumini mutum ɗaya ya zama mumini saboda kai ya fi alheri da ka tara wannan dukiya ka tara wannan dukiya au yi zabbu anil musulmina ko kuma a'a a ba da dukiyar domin a ije wani abu gabarin musulmai kamar yadda ka ga kyautar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa suraqatu kaga suraqatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira da sayyidina Abubakar suraqatu ya biyo shugaba da sayyidina Abubakar dokin sa kasa ta kama dokin sa ya ga halaka ya nemi aminci manzo Allah ya masa alƙawari aka yi masa alƙawarin ma sai ya dauki kambin kisra ma ya sa a hannunsa kaga wannan an masa baiwa ne amma aka sanya masa sharadi in ka ba hanyar nan kafare masu neman mu duk wanda ka bi ka gani ka ce ban biyo hanya ba ka ce ka ije mana shi to ana iya yin haka a ba da zakar domin wani ya je ya ije wani abu ga musulmai kamar yanzu wasu ada wasu sun zo za su ta'andanci ga musulunci sai a kira wani an san shi da son kuɗi shi kuma yana da alfarma a ɗauki zakar a bashi amma abin da muke so da kai mun ga wancan gari da suke nema zo su kakkarya mu gashi ban mu da ƙarfi dan ka je kai musu magana ka sayar da aka je ka juyar da su ka ce ai abin da ake faɗa muna da shi duk ƙarya ne aka samu to wannan rabu rabu kenan wal awwala wal akhiru la yudiyani al yawma inda shafi'i da na farkon wanda ake ba su zakka domin su musulunta ko kuma a ba su domin su ije wani abu ga musulmai to a gurin imamu shafi'i ya ce to wannan ayi ba za a ba su ba li'izzil islami saboda musulunci kuma yanzu ya zo ya yi girma bi ilafil akhari da sabanin su ragowa wannan sai a bayar fayudiya na Allah asahi wannan sai a bada su watan riqabi haka nan ana sarrafa zakka a cikin fanso yayi wanda yake a fanso wani ne an dora masa fansa a bada zakka domin a ji a fanso shi daga kangin bauta wal garimi da kuma mabarta wanda ake bi bashi an san bashi bashi duhu ne bashi bashi da kyau Allah ka raba mu da bashi to shi ma wanda aka ga bashi ya hau kansa ana iya bashi zakka dan a tsamo shi daga cikin kangin bashi amma suka ce in ba bashi ne na saban Allah ba yawwa ko kuma idan sun tuba wabin sabili da kuma dan tafarki shine wanda yake matafiyi mutum wanda yake matafiyi yana cikin halin tafiya ko da a can garin su mai arziki ne in yazo in dai halin matafiyi ne to wannan shi ma fa sai ya iya bashi zakka sai dai kuma yanzu dan in dai kana da arzikin kuma ko kudin ka suna ingila ne kamar suna aljihunka ne ko yawa da ne dai kudin suna yanzu in kai mai kudi ne a Najeriya in ka tafi maka shikenan ka zama talaka to baka sai da kai magana da gida ba baka sai da za a yi koma kudin ba yanzu ko in ka tafi da ATM dinka kudin ka suna nan suna tare da kai ma a can ko to shi kuma Allah ya bin sabila Allah ya ce dan tafarki yake wanda ya zama fashi da komai a garin a can garin su koda mai arziki to shi ma sai a bashi zakka ka ganye da MTN din sa ai mai kudi ne ko faridatan min Allah yace wannan rabo ne daga Allah wallahu Allah alimun gwani ne a cikin halittarsa hakimin kuma gwani ne a cikin haikinsa wayannan danguna guda takwas su ne wanda ake bawa zakka dama ita zakka ana sarrafa ta ne abubuwa kwaya uku ne su ne ake fitar musu da zakka wanda duk mun karanta shi a cikin muwadda kamar yadda Umar bin Abdul Aziz yake faɗa yake cewa innama zakatu fil aini wal harsi wal mashiyati zakka tana wajaba ne a cikin aini tsabu kuɗi idan mutum yana da tsabu kuɗi ko a ajiye suke inda kuɗi ne ko a ajiye suke to dole sai inda sun kai nisabi sun yi shekara sai ka fitan musu da zakka yawa inda sun kai sun kai kimar dirhami 200 ko kuma dinari 20 a yanzu an ce akwai wajen 700 da wani abu ko to inda ka tara wannan kuɗi daga nan abin da ya sama suka yi shekara to sai ka fitar da ɗaya ka raba 40 ka ba da ƙwaya ɗaya shine rubul ushiri sai kuma ya ce filaharsi da kuma kayan noma wal mashiyati da kuma dabbobi shine a cikin wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yake cewa laysa fi ma duna hamsu zaujin sadaqatun babu zakka a cikin abin da bai kai girkin raƙumi biyar ba idan raƙuma kake da su sai sun kai biyar ba ka bada akuya amma dan kana da raƙumi ɗaya biyu uku hudu babu zakka a kanka idan awaki kake da su ko raguna ko tumaki sai sun kai kwaya arba'in zakka ta waje ba a kansu in ba su kai haka ba zakka ba ta waje ba a kansu ba idan shanu ne sai sun kai kwaya talatin in sun kai kwaya talatin shine zakka ta waje ba a kansu dabbobi kenan shi kuma shi kuma harti na noma idan ka noma abin da ya kai ausiki biyar nesa fi ma duna hamsa ausikin sarabacin au kama kala alayhi salatu wasalam babu zakka a cikin abin da bai kai ausiki biyar ba ausiki biyar ausiki biyar duk ausiki daya yana daukan sa'i 60 duk ausigi ɗaya na ɗaukan sa'i 60 kaga 60 so biyar ɗari uku kenan ko to saboda haka idan ka noma abin da ya kai sa'i 60 ya kai sa'i 60 sa'i ɗaya shine mudunnabi guda hudu shine sa'i ɗaya in ka noma abin da ya kai sa'i 60 to wannan kana kana gama noma shi babu zancen shekara to za ka bada zakaka za ka bada ushiri ka raba abin da ka noma goma ka bada daya in buhu goma ne ka bada buhu daya idan ban ruwan shukar da aka yi ban ruwa ne ya zo daga sama ko kuma shatafke ne waje ne mai ni'ima idan kuma ka yi amfani wajen noman naka da ban ruwa aloli na ban ruwa to wannan za ka bada nisful ushiri yawwa sai ka raba 20 ka ɗauki ɗaya ka bayar wannan shi ne abin da duk wanda mun yi bayaninsa a cikin mawaɗaku da kuma sauran bayanai in mutum duba duk zai wato shari'a tsari ne da ita yawa in aka bi wannan shari'ar shari'a ba za a yi wahala ba ba za a yi rashi ba ba za a yi hayaniya ba ba za a yi faɗa ba yawa da za a dinga fitar da zaka yadda Allah ya faɗa duk faɗa da wani saɓani duk ba za a yi ba duk wanda ya ga yana saɓani don kuɗi ne duk wanda ya ga yana karkashe mutane talauci ne sa shi kuɗi aka ba shi yake yi duk wanda ya gani yana wata barna kuɗi aka ba shi yake yi to ai su ma mu'allafa ta kulubihim ne ko da za a kirawo su su masu ɓannar masu kuɗi ku dinga ba su zakka ko kuma ita hukuma in ta tara zakkar ta je ta dinga ba su a ce ruwa gashi nan gashi nan go in an ba shi kuɗi an ce yi ɓannar ba zai yi ɓannar ba mu ƙara sana ko fala ya zuzu sarfa hali gaira haƙula'i ya ce bai halatta a juyar da ita ba ga wani wa'annan wa'annan ƙwaya takwas ɗin su ne wa'anda za a ba wa zakka yawwa wala mana a samfa minhum ko wala muni a samfa minhum ba a hana wani dangi ɗaya daga cikin wa'annan idan an same su ta yi kusurma hal imamu alaihim shi sarki ko kwan shugaba shi zai sarki daman a da shi sarki shi ake kawo zakar ko wanda yake shugaba idan an tara masa ta zai duba wa'annan danguna kwaya takwas shi hukuma ta san kowa za a duba fuqara'u masakinu mabarta duk za a duba sai a je a babba su ala sawa'i a bisa daidai wala hu tafdilu ba'd ahadis sinfi ala ala ba'd amma ita hukuma tana iya fifita wani dangi akan wani dangi in an ga wannan yafi bukata to sai a fifita shi akan abawa wannan ko lakin la yajibu ala sahibul mali idza qasama da usrihi sai dai bai wajaba afsa shi ma abocin dukiya ba idan yayi rabon saboda wahalarsa idan kai za ka yi rabon kamar yanzu tunda ka kai za ka yi rabon ba kai wa ake ayi rabon ba ko ga yadda yadda ya zama to ba a ce dole sai ka tara wannan tunguna ta kusin duk sai ka nemo su ka ba su ba ai za a wahalar da kai kullun kana haka kai idan ka abin nan an samu danguna kwaya biyu ko uku wanda ka bawa zakata yi yawwa sai dai sharaɗin shi wanda za a ba wa zakar al'islamu dole ne sai musulmi wanda ba musulmi ba ba za a ba shi zakka ba wa Allah ya kuna hashimiyan wala matsalabiyan kuma haka nan wanda za a ba wa zakar kada ya zamo banu hashim ne in an zama dangin manzon Allah ne banu hashim ne to ba za a ba shi zakka ba haka nan wanda yake mutsalabiyan wanda ya zamo kamar dangin banu matsalib su ma dangin manzan Allah ne su ma wannan ba za a ba su zakka ba yawwa wannan shine mazhaban imam shafi'i yawwa amma shi a gurin imam maliku banu hashim ne kawai za a ba su ba za a ba su ba su wasu su za a ba su amma a gurin imam maliku ana hana su zakka ne idan ya fito in ya zamo ana fitan musu haƙƙinsu daga baitul mali idan sharifai sun zamo duk sharifi akwai sharifi jikan manzo Allah dole a fifita shi to hukuma tana ware musu haƙƙinsu daga baitul mali to idan hukuma tana ware musu haƙƙinsu daga baitul mali to shine ba za a ba su zakka ba amma kamar yanzu da ba za a ba su haƙƙinsu daga baitul mali a sai a dauko sai a ba su ko sai a dauko sai a ba su a gurin Imam Maliku da gurin wasu malaman kuma sai a dauko sai a ba su to za su zauna ne ba za a yi musu hidima ba alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحج بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
ومنهم الذين يؤمنون بالذي Thank you.
yu'minuna nabi'a wa yaquluna huwa uzun Allah ya ce daga cikin wa'annan ma'ana munafikan nan yuzunan nabiyina yuzunan nabi'a suna cutar shugaba sallallahu alaihi wasallama ta hanyar su dinga gutsatsar maganganu wanda bai dace da martabar shugaba ba sallallahu alaihi wasallama waya kudu da suna cewa huwa uzun abin da suke faɗa kenan sai su ce waya ai shi jiyau ne haka suke faɗa idan sun je su taron munafukai sun taru suna maganganu wanda bai dace ba ga musulunci da kuma janibin shugaba sallallahu alaihi wasallama sai wasu sai su ce daga cikin su kai ku daina faɗar haka ku daina faɗar haka kada a je a faɗa to akwai shi jallaz ibn suwaid wanda yana daga cikin munafukai wai sai ya ce wai su faɗa abin da suka ga dama ai idan sun je gurin shugaba sai su ce wallahi ba su faɗa ba haka suke cewa shi ne sai ce huwa uzunin wai ai ya sama'u ya sama'u kulla ma kila wai duk abin da aka zo aka faɗa yadda ake yi wai ibinuhu kuma yana yana ya karbarsa sai za halafna lahu an an nalam na kul saddaqana wai suka ce wai idan suka je suka ce wa shugaba sallallahu alaihi wasallam ai ba su faɗa ba yadda zai to daman ka san shi na Allah ana cutarsa ne da Allah shi wanda yake na Allah mutumin kirki daga ka zo ka ce mar abu kaza sai yadda to haka su munafukai suke cewa waya kudu na huwa uzun haka suke fada sun ce waya ai shi jiyau ne duk abin da aka zo aka fada yadda yake kul uzuna khairul lakum Allah ya ce ga ya mutu shi shugaba sallallahu alaihi wasallama jiyau ne na alheri gare ku yawwa jiyau ne jiyau ne na alkhairi gare ku ba wai jiyau na aka san alkhairi ba jiyau ne na alkhairi yuminu billahi wanda ya imani da Allah shi sa kaga a cikin sunayen shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda mai dalil ya kawo akwai sayyidina uzna khair ko yawwa jiyau na alkhairi yawwa to kaga kamar anan wajen ubangiji yana yaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga abinda munafikai suka ce ubangiji kuma yana kariya da manzon Allah yana cewa i tunda kun faɗa haka huwa uzuna khairul lakum shi jiyo ne na alkhairi gare ku gare ku yu'minu billahi yana imani da Allah wa yuminu lil mu'minina kuma yana gazgatawa ga mu'minai duk inda kaga yuminu ya zo ta yi ta'addad da lamu to tasdiki yake nufi wa yuminu lil mu'minina yana gazgatawa ga mu'minai fima aka ruhu a cikin duk abin da suka bashi labari yawwa idan mumine suka zo suka ga suka duk abin da suka fada in dai mumine zai fada sai yadda kuma dama ai ba san mumini da yin ƙarya ba ko shi mumini ba a san shi da yin ƙarya ba sai dan haka duk abin da mumini zo ya fada yace abu kaza haka ne sai a yadda wa rahmatu kuma shi shugaba sallallahu alaihi wasallama rahama ne lil ladzina amanu minkum ga wanda suka yi imani daga cikin ku idan ka bashi akan ruku a sarahamutu kaga zai zama adafi akan kulhu wa uzur kenan shi jiyau ne kuma shi manzon Allah rahama ne idan kuma ka bashi akan jarra to zai zama adafi akan khair kenan kulhu wa uzur khairul lakum kuma wa rahmatul lil mu'minina in kuma kai masa rufa kulhu wa uzur uzun khairun kuma kulhuwa rahmatun shi manzan Allah rahama ne shi sa kaga yake cewa Allah musallu sallim ala ainihin rahmat rabbaniyati a cikin jawharatul kamali Allah kai salati kai taslimi afsa haqiqanin rahamar ubangiji manzan Allah shine haqiqanin rahamar ubangiji kaga nan ubangiji ya kira manzan Allah da suna rahmatu shi sa can wata aya yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sai dan ka zama rahama ga talikai ga baki daya shi yasa rahamaniyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan duniya ta ga mai musulmi da wanda ba musulmi ba har wanda ba musulmi ba ma ya samu albarkan manzon Allah a nan duniyar dan duk abin da yake duniyar nan komai ubangiji ya yi shi ne dan manzon Allah Allah ya yi ne dan wanda suka yi imani to kuma annabiyu al-aula bil mu'minina min anfusihim to kaga an yi saboda manzon Allah kenan saboda haka duk abin da ka samu ka samu a nan duniyar nan ko ka sani ko baka sa- baka sani ba arzikin manzon Allah ne shi sa cikin hadisi ingantacce yake cewa utitu mafatiha hawa'in al-ardi wajibilat fi yadi manzon Allah yake cewa an bani buɗan taskar ƙasa ga baki daya kuma an sanya mun su a hannuna kaga ma- duk mabuɗan taskar ƙasa manzon Allah ya ce yana hannunsa yana hannun shugaba to kaga duk abin da ka samu na albarkacin ƙasa yanzu ka sanar duk abin da ake ake tunkuru da shi a wannan ƙasar arzikin ƙasa ne man fetur ne to manzo Allah ce duk mabudan taskar ƙasa yana hannunsa shi yasa a cikin hadisin Abu Hurairah bayan ya kawo wannan hadisin yace wa an yace ga kunan kuma yanzu kuna ta tono ta kuna fitar da albarkacin ƙasar wallazina yuzuna rasulallahi wannan da suke cuta ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare su na'am
يعلمون بالله لهم قلوبهم والله ربهم أحق أن يؤمنوا
rahmaniyar manzon Allah a duniya ta game kowa amma a lahira wannan kuma sai mumine yawwa sai mumine yawwa shi sa ce shafa'ati li ahlal kaba'ir ceto na wanda zan yi alkiyama zan yi ne ga wanda suka ma'abuta manya manyan zunubai in dai ka je lahira da da imani da Allah da manzon Allah ko kana da zunubi insha Allah za ka shiga ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas as'adu bi shafa'ati yawmal qiyamati قال أصعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه wanda suka fi cancanta da cutuna shine wanda ya faɗi la ilaha illallah yana mai imani da ita ya halifuna billahi lakum su munafikai suna rantsuwa da Allah gare ku ku mu'minai a cikin abin da ya isan musu na irin cuta da kuke da janibin musulunci da kuma cuta da kuke yi ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rashin ladabi suna rantsuwa gare ku da Allah cewa su ba su faɗa ba idan sun je sun yi maganganu sun yi maganganu su sai zo su yi ta ƙarya su ce wallahi su ba su faɗa ba to Allah za su ɓoye ko manzon Allah su ɓoyewa ai ba za su ɓoye Allah ba Allah yana gani manzon Allah ma ba za su ɓoye manzon Allah ba dalilin ku saukata wasu munafukai ne sun taru daga cikinsu akwai jallasu bin suwair da wadi'at bin sabit sai suka faɗi maganar da bata dace ba ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa wai a inda shugaba sallallahu alaihi wasallam lamarin shugaba gaskiya ne wai su munafikan wai su mafi sharri ne daga jakuna to da aka ga shugaba sallallahu alaihi wasallama shugaba ya kira su ya tambaye su sai suka ce wallahi ba su faɗa ba su ba su ce wai su kamar jakuna suke ba su munafikan kuma ba ai jakunan ne wannan bai sallama Allah da manzon Allah ba ai jaki ne to sai suke ta rantsuwa suke ta rantsuwa to sai Allah ya ce ya halifu da billahi lakum za su dinga rantsuwa ga Allah gare ku liyurdukum Allah ya ce domin su yadda da ku abinda suke so su idan sun yi in sun basu faɗa ba dan su yadda da ku ku yadda da su su masoya ne wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allah da manzon Allah shi ya fi cancanta an yi ruhu a yardar da shi Allah za ku yardar manzon Allah za ku yardar wallahu wa rasuluhu a haƙo an yi ruhu in kanu mumini in dai sun sun zama muminai in dai muminai ne to Allah da manzon Allah ya fi cancanta su yardar da shi kaga anan sai zo da lamiri guda ɗaya saboda ka san girman manzon Allah shi yasa kaga a hadisin musulmi wannan mai huduban nan da ya zo duba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ada Allah faqad rashada wa man ya'sihi ma yace bi sal hadibu anta to dan haka shi yasa ke cewa wasu maska ce yurbuhu din nan lamirin ya koma kan rasuluhu kan manzon Allah saboda yardar da manzon Allah shine yardar da Allah kayi abu dan neman yardar manzon Allah wannan shine kayi dan neman yardar Allah shi yasa za ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da sai da Aisha take faɗa a cikin hadisin Bukhari take cewa kanan nasu yataharrauna bi hadayahum ayyama Aisha ta yabtaguna bi zalika marbata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama take cewa sahabbai sun kasance suna kirdadan kawo hadiyarsu duk lokacin da aka ce shugaba sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin sayyada Aisha ta ce dan me suke kawo wannan sadaka hadiyar tasu yace yabtagu da bizalika marbatu rasulullahi dan neman yardar manzon Allah suke kaga aika sadaka ce hadiya ce a haƙƙin manzon Allah hadiya ne suka kawo dan neman yardar manzon Allah to sai ka rasa wani irin kuma addini ake wai a yanzu a ce ba za ka ce wa dan manzon Allah ba ba za ka ce ka ba da abu saboda manzon Allah ba kuma ga shi a cikin sahihul buhari mun karanta su dai sahabbai suna yi ne dan neman yardar manzon Allah sannan kuma nan ga abin da ubangiji ya gaya mana wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin to ashe kaga wanda zai yi abu dan neman yardar manzon Allah ko ko saboda manzon Allah ne sai mumini in kaga mutum yana kyamar yin abu ya ce ba zai saboda manzon Allah ba to ba mumini bane yawa dan shi yardar da manzon Allah shine yardar da Allah kamar yadda bin manzon Allah shine bin Allah mai yudi ar-rasula faqad ata Allah dan haka yan uwa a tsaya a nufi manzon Allah ka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wasila ka zuwa ga Allah ya zama duk abin da ba ka ya zama kana gani wasu ta manzon Allah tare da kai in addu'a za ka yi ka yi tausiri da manzon Allah in wani aiki za ka yi ka yi tausiri da manzon Allah ko me za ka yi ka sanya manzon Allah zama wasu ɗaka sai Allah ya karɓe ka sai Allah ya dada lamarinka sai Allah ya dada abin da za ka yi na'am
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُهَادِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ na'am alam ya halamu yanzu ban sani ba ne cewa lamarin da sha'anin man yuhadidin laha duk wanda ya saba wa Allah fa anna lahu nara jahannama haqiqa wutar jahannama ta tabbata gare shi ta zamo sakamako gare shi khalidan fiha halin kasancewa zai dawwama a cikin ta zalikal khizyul azim wannan taɗewa ce wadda take mai girma yawwa duk wanda ya saba manzon Allah man yuhadidillahi wa rasulahu duk wanda ya saba Allah ya saba manzon Allah to sakamakon sa wuta ko anan ka dubi yadda wuta take wuta ta tashin hankali mala na'am balantana ta alkiyama
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون na'am yahdhar almunafiquna su munafikai suna shayin an tunazzala alaihim suratun a saukar da wata sura tunabbi'uhum bima fi qulubihim da za ta ba su labarin da abin da yake cikin zuciyoyinsu na nafaka saboda ai sun zo sun sun saje a cikin musulmai ba maki ma wajen iya sallah sun fi su mummunan na gaskiya iya tsayawa da sallah to amma kuma a cikin zuciyarsu nufaka ne a cikin zuciyarsu to ba abin da suke tsoro shine a saukar da wata sura ko wata aya da za ta zo ta ba mummune labarin abin da yake cikin zuciyarsu na nuf- na- na nufaka wahum ma'azalika yastahzi'un a halin kuma tare da haka kuma ga su kuma suna yin izgilanci ga janibin musulunci ga janibin shugaba sallallahu alaihi wasallama ku listahzi'un Allah ya ce ku yi izgilancin ku yi inna Allah mukhrujum ma tahzarun ubangiji zai bayyana abin da kuke shayi din wannan aya ta sauka ne lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama bacin an dawo daga hudaybiya to akwai mutum goma sha biyu daga cikin munafukai sai suka zo gurin wani tudu akan hanyar da manzon Allah zai wuce sallallahu alaihi wasallama sai suka tsaya wai suna so idan shugaba ya zo akwai wani rami a wajen suke so su yi rashin ladabi a wajen su yi wani cutarwa da zai sadu ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba san suna tare da wanda komai baya kuyan masa ba sai jibril ya zo ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda su munafikan nan suka niyya yi saboda an fita tariya yaki tare da su suna cikin zurin musulmai to shikenan sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya umarci wanda ka cikin sahabbansa wanda zai je ya doke fusakun ababuwan hawansu to daga cikin wanda manzon Allah ya aika akwai Ammar bin Yasir wanda shine kamar yake jan taguwar manzon Allah shine kamar a gaba wajen taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da surabatu to sai yake cewa da manzo Allah ya aike su har da shi Huzaifatu da suka je kuma da suka je da wane da wane da wane da wane da wane da wane manzo Allah duk ya faɗe su sai suka ce to me zai hana a aika wanda ya rasulullah ya aika wani wanda zai je zai kashe su sun shugaba ya ce a'a ina ganin kada mu haka kan larabawa su ce saboda mun ci riba kuma mun zo muna kashe sahabbanmu to sai shugaba shi kenan sai aka kyale su na'am wala in sa'altahum
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل لله وآياته ورسوله كنت تستهزئون
wala in sa'altahum wallahi da a ce zaka tambaye su game da wannan istihza'in da suke yi da kuma maganganu da suke na rashin ladabi ga janibin manzon Allah da kuma maganganu da suke yi akan alkur'ani wanda bai dace ba a halin su suna tafiya da kai zuwa za ku tafi a hakan hanya ku ta zuwa ta buka la yaqulun da inna ma kunna nahud wa nal'abu wasu su ce wallahi ku tsaya dai muke muna wasa ne a cikin hira gashi ana tare da su suna ta gutsatsar maganganu ai kaza ai kaza a ji yakin a gani in an samu karar yaki ai kaza da kaza suna ta faɗan maganganu wanda bai dace ba idan kuma an zo an tambaye su sai su ce wa inna ma kunna na hudu wani al'abu ai kusa muke cikin zantuttukan wai wasa suke yi saboda su rage hanya sisa suke tafiya suke yin hira kul Allah ya ce gaya musu ya rasulullahi abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da ayoyin Allah da ma'aikinsa kuke yin istihza'i kuke isgilanci yanzu Allah shine zai zama abun wasa ayoyin Allah su za su zama abun wasa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai zama abun wasa na'am
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أن يغفى عن طائفة منكم تؤذب طائفة بأنهم كانوا مؤمنين Allah ya ce la ta'ata zuru karkafartun ba da imanukum kada ku yi uzuri kada ku kawo hanzari haƙiƙa kun kafirce bayan imaninku bayan kun yi kun kafirce bayan kun yi imani in yi ufa an ba'ifatin minkum Allah ya ce idan muka yi rangwame ga wasu jama'a daga cikinku bi ikhlasiha saboda tsarkakar imaninta wata ubatiha saboda kuma ta buta ta tuba ka jashi bin humairin kamar jashi dan humairin Allah ya ce nu'azib ba'ifatin za kuma mu azabta wata jama'a da annahum kanu mujrimi saboda sababin cewa sun kasance mujrimai masu laifi ne kafirai ne musirrina ala nifaqi wal istihza'i saboda sun tabbata akan nifaqa wal istihza'i da kuma istihza'i shine izgilanci
المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقربون أيديهم نصر الله نصر الله نسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات kaga munafikai maza da kuma munafikai mata a cikinsu an ce akwai munafikai wajen 300 su su 300 ne munafikan da ake tare da su a nan cikin madina wal munafiqatu da kuma munafikai mata su kuma sun kai 170 kaga in kada su su wajen 470 kenan ba'aduhum min ba'adin Allah ya ce shashin su daga shashi ne masu masu kama da juna ne ai mutashabihu na fiddini masu kama da juna ne a cikin addini ka abu shay'in wahidi kamar wani yankin abu ne kwaya ɗaya ma'ana duk jiki ɗaya ne shashin su yana ƙarfafa shashi ya muruna bil munkari su wayannan munafikan da'ima abinda suke yi horo suke yi da mummunan aiki shine alkufur wal ma'asi shine kafirci da sabawa ga su suna cikin musulmai ana komai da su amma ba abin da suke ban da horo da mummunan aiki wayan hauna anil ma'ruf kuma suna hani ga mummunan aiki ba sa so su ga aikin alkhairi hmm? hmm? wayan hauna anil ma'ruf suna hani ga kyakkyawan aiki duk inda wani kyakkyawan aiki yake idan sun ga ana yin sa to sai su hali ga wannan kyakkyawan aiki su ne wa'annan su ne wa'annan munafikai kenan wa yaqbiduna aydiyahum kuma suna damke hannayensu ga barin ciyarwa ba sa san alkhairi duk inda munafiki yake za ga tsananin wace da shi ko kafiri in ka ga yana alkhairi yana baruwa to akwai wata illa a cikin wannan abin da yake baruwan nan ba dan Allah yake baruwa ba yana yi dan a ƙarshe ya cuce ku ko yanzu in ka duba za ga abin da kafirin duniya suke yi kenan in kaga sun ja ka sun baka kuɗi sun baka makami sun ma komai ƙarshe kuma in ba da sa ba su za su za su kashe ka to duk kafiri haka yake wai ka bi duna aidiyahum suna damƙe hannuwansu ga barin ciyarwa a cikin da'ar Allah nasullaha Allah ya ce sun yi watsi da Ubangiji fanasiyahum don haka su ma Ubangiji sai ya watsar da su yawa in kana so Allah ya kula da kai to kai ma ka kula da Allah in kana so manzon Allah ya kula da kai kai ma ka kula da manzon Allah ka kula da Allah in kana so manzon Allah ya kula da kai ka kula da Allah in kana so Allah ya kula da kai ka kula da manzon Allah ka rike abin da manzon Allah ya zo da shi fanasiyahum don haka Ubangiji sai ya watsar da su innal munafiqina haqiqa su munafikai humul fasiqun su ne fasikai wanda suke fita daga cikin tsar ubangiji na'am aka fa aka zaman madina din nan cikin munafikai su can maka an baro maka an an rabu da maguzawa su maka ba san munafunci ba daga musulmi sai tsantsar kafirai idan mutum kafiri ne baya koyewa haka su abu jahalin suka yi haka su ukubatu suka yi haka su abu lahadin suka yi haka su utubatu suka yi haka su shebatu suka yi haka su wani suka yi a farko kafin ya musulunta da su abu sufiyana tsantsar kafircin suka yi suka ringa cutar da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya wanda za su musulunta suka musulunta wanda kuma za a karkashe a karkashe irin su mustahazikina inna ka faina kal mustahazikin su kuma duk Allah ya zo shafe su to da aka zo Madina kuma sai aka haɗu da munafukai ga kuma Yahudawa ai gwanda wanda shi ya bayyana kin yake ko zaka kiyaye shi shi su mutanen maka sun bayyana ba sa musulunci kaga ai taruwa suke a darin nadwati suna shirye da za su yi ga shugaba sallallahu alaihi wasallam ba su ɓoye ba su kuma madina da aka du sai suka nuna sun shiga musuluncin za a tafi yaƙi da su za a yi sallah da su in zaka ce ma za su kawo duk abin da ake na addini za a yi da su amma kuma yadda kafaran makancin suke maƙiya haka su ma suke maƙiya ba za su iya ware su ba sai da wannan sura ta sura ta tauba ta zo to daga nan ne kuma ubangiji ya bude asirin su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an ce ya sanar da Huzaifatul Yamani sunayen munafikai shi sa an ce so da yawa sai da umar ko rasuwa aka yi daga baya sai ya duba ya gani ga huzai fatil yamani ya fito in yi ga huzai fatil yamani bai fito ba shi ma sai ya fito ya ce to mai yiwa shi huzai fatil ya san cewa wannan munafiki ne in yi ga huzai fatil yamani ya fito to shi ma sai ya fito kuma sai da wajen huzai fatil yamani